الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa masu waɗanda suka wayi gari wannan safiya wannan roƙon sun samu na albarka a cikin rayuwar mu a komai a cikin ta a cikin gaba da karatu na littafin muftasar al-akhdari a yau za mu tashi kan ai mun yi fasiri mun fara fasiri ko na taimama فرائض ثلاث نسل؟ نعم. مين ما قلنا كان تعريف ما أكل اللي بيتمره التطهر بأن من أديم الأرض بكيفية مخصوصة لعدم الماء أو لعذر مانع من استعماله. وأنا دي كودا بنفديش با dama abin da ake nufi da taimama kenan wato mutum ya tsarki da wuri wato mai bangare na ƙasa abin da yake zahirin bayan halittar ƙasar nan da suke gabanmu da kaifiyatin maksusa da wani yanayi da Allah maɗauki ya bayan ya koya mana haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya koya mana taimama kuma ana yin ta ne don sababi guda biyu sababi na farko rashin ruwa sababi na biyu kuma shine wani uzuri da zai hana ka amfani da ruwan ko dai zama ka nema ka rasa ko kuma ya zama ga ruwan amma ba za ka iya amfani da shi ba saboda rashin lafiya ko tsoron aukuwar rashin lafiya misali lokacin sanyi da makamancin wani abin da za mu tashi kansu yau shine fara'idu tayammumi yace wa fara'idu tayammumi farillan taimama nan bai lissafo su ya ce guda kaza bane ya dai fara bayyana su wato abin da ake ce ma farillan taimama ɗin na farko ya ce an niyyatu wannan kamar da niyya dama take farilla sai a kowane aiki dole ne kai niyya in ba haka ba za ka samu ladansa ba da mutum zai zo zauna kawai ya wanke gaɓuɓɓen alwala amma nufinsa a zuciyarsa bai kawo cewa alwala yake yi don ya tsarkaka daga wani hadafi ba to alwalarsa ba ce ba to haka nan taimama in mutum ya zo ya yi taimama yadda ake yin ta amma a zuciyarsa bai yi niyyar yin taimama ba sai a ce ya yi wasa da ƙasa ya tashi ya tafi yawwa kun ga dai niyyar nan wani abu ne a zuciya ba wanda ya san da shi sai Allah to kasancewar kowace ibada tana buƙatar sa kuma idan ba a yi ta ba Allah ba zai karbi ibadar ba shi sa ta zama wato mun ba ce mata rukuni ba wato farilla ce babba mai ƙarfi duk aikin da za a yi sai an yi shi domin Allah an nemi lada a cikinsa in ba haka ba Allah ba zai bada lada a kai ba sai ce wa su'idu tahiru da wuri mai tsarki dama asalin kalmar sa'id shine ma sa'ada ala wajhi al-ard kuma ce sa'ada dama abin da ya hawa duk abin da ke saman wajhi al-ard fuskar kasa daga nan aka samu as-sa'id yana da bambanci da kalmar as-sa'id wanda muke ji a littafin kuwatun ila sa'ada shi nan maganar sa'ada sinin ne wannan kuma sadun sadun ana nufin wurin da ya hawa da ake ganin sa a fuskar kasa asalin lafazin kenan to lalle mutum ba zai yi wannan taimama ba sai ya samu wuri mai tsarki a wurin nan sawa'u rayi ne birgi ne inda dai ya zama cewa fuska ce ta kasa akwai maganar da malamai suka yi akan cewa dole sai ka samu wurin da in ka taba shi zai dan fara a hannunka ma'ana kenan kamar misali mutum ba zai samu jikin bango ya ce mama ba sai ya zama wuri ne wanda in ka danna hannunka ka dago ko wani abu zai wato rage a jikin hannun naka asar ko guntun wannan inda ka taba din zai zama yana hannunka idan zaka kana buƙatar ka karkaɗe ko ka hure saboda karka sa wato wani datti a jikinka da zai cutar da kai sai ce wa masukul wajhi mun ji farilla biyu kenan ku ta uku shine wa masukul wajhi shafar fuska mutum zai shafi fuskarsa kamar yadda ake wanke fuska wajen alwala wannan wurin da aka faɗa mana yadda idan mutum ya zo alwala zai wanke to nan ne wurin da mutum zai shafa daga matsalar gashinsa zuwa haɓa da kuma kunne zuwa kunne ya shafe su wa masful yadaini da kuma shafar hannaye lil ko haka yasa ko lil ku'aini yawwa wannan shi ne ita ce magana mai kyau nan wuri na sa wai lil ku'aini larabci sahihi shine ila al ku'ain kawo ila ta zaya tsayi wa masful yadaini da kuma shafar hannaye ila al ku'aini zuwa wato idan sa'a bidan wuyan hannu ko shi ne wannan wuyan hannu ko yau to mutum ya shafa hannayensa zuwa wannan wuri shine farilla nan yana lissafa mana farilla ne sai kuma yace wa darbatul ardi ula da kuma bugun ƙasa na farko shi ma farilla ne wannan faɗin da yace darbatul ardi ula yuhi ila anna hunaka darbatan thaniyatan ko za ka fahimci cewa akwai wani bugun kenan na biyu wannan magana ce ta malamai mai tsawo akan shin taimama ana bugu biyu ne ko bugu ɗaya wannan saɓanin kuma ba wai sabo bane a gun malaman yanzu ko ɗaliban ilimi ne yanzu da ɗaɗɗe ne malamai sun tattauna akan wannan duka kuma gwargwadon hadisan da suka goni a wannan babin asali akwai hadisai majmu'a uku da suka zo a wannan babi kashi uku ne hadisan da suka zo a wannan maganar taimama kwata-kwata akwai hadisai da aka rawaito su daga sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Ammar bin Yasir kuma hadisansa su ne asali a harkar taimama ma kwata-kwata banda Qur'ani akwai ayat tayammum a cikin Al-Qur'ani malamai sun yi magana ita ma a cikin cewa wacce aya ce in an ce ayat taimama wacce ce a cikin Al-Qur'ani mu wanne za mu ce ta wacce ɗaya guda biyu aka yi magana aya biyu ce aka yi faɗi kalmar taimama a cikin da ta suratul nisa'i da ta kuma suratul ma'ida ta suratul nisa'i ita ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tattasilu حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو, لا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم شكرا فش إن الله كان هو الغفور سيكما ولن سورة المائدة إتتي آير الولاء إتتي كما تتيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هنا في سورة المائدة wannan ta biyun nan ita ce suke nufi da ayat taimama yawwa in aka ce wacce ce ayat taimama to ita suke nufi a duk da cewa wacce ita ma an ambace ta saboda wasu hadisai da suka zo kuma suka ambace ta to bayan wannan ayoyi guda biyu a inda aka yi maganar taimama na asali shine hadisin amma bin yasir wata rana sun yi tafiya tare da wasu rikin sahabbai a da taimama ta same shi ko kuma janaba kai ta same shi lokacin sallah ya zo bai yi ba shine sai ya burgima haka a cikin kasa da ya dawo sai ki gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rashin karki ya same shi ba zai iya taba babu kuma ruwa amma shi kawai ya ji kalmar taimama sai birgima a cikin ƙasa bai san yadda ake yi ba shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai abin da ya ishe ka shine kawai ka bugi ƙasa kuma ka shafa hannayenka wato hannunka na dama da hannunka na hagu sannan ka shafi fuskarka shikenan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masu to waɗannan ruwayoyin suna da yawa daga Ammar bin Yasir kuma dukkan su sun tsaya ne akan taba kasan nan sau ɗaya za a yi sannan a shafi hannaye sannan kuma sai a shafi fuska sai a tashi shike hannayen kuma aka zo shafa abin da ya zo a waɗannan hadisai na Ammar bin Yasir shine a tsaya zuwa wuyan hannu ba zuwa mirfaƙaini ba to a mazhabar malikiya sun ɗauki riwayoyin da suka zo ne ta hanyar Abdullahi bin Umar shi kuma hadisin abdullahi bin umar wanda daru kukuni su babarani suka ruwaito a ciki ne aka ambaci cewa a taimama barbata ne bugu biyu ake yi barbatul liroji wa barbatul yadaini ila almirfaqai haka riwaya ta zo to matsalar ita ce wannan riwaya bata inganta ba riwayoyin da aka dangana zuwa ga abdullahi bin umar ta bangaren taimama wanda suke maganar cewa a zarta wajen shafan nan ya kai gwiwar hannu riwayoyi ne a gun malaman hadisi da ifai ne ba su da ƙarfi shi yasa za ka ga wasu malaman sai suka zaɓi waɗancan na ammar bin yasir wanda aka rawaito ta hanyar ammar bin yasir kasance su ne cikin bukhari da muslim sun fi ƙarfi akan wannan riwayoyin da aka samu daga abdullahi ibn umar wannan shine sababin sabani ba rikici ne na wannan ya zaɓi ya ga dama wannan ya zaɓi abin da ya ga dama ba ina fatan fahimci abin kuma da mana cikin sababin da kan kawo sabani a mazhabobi da fahimta idan aka sami matsala akan hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba wannan da ana faɗa saboda mutum ya san asalin abu kada ka ga mutum ya tsaya iya kugun kai masa musu ka ce ai ba haka mun karanta a halari ba babu matsala ko kuma mutum ya yi wancan na halari gwargwadon fahimtar waɗanda suka ambaci hadisan abdullahi bin umar shi ma abin da za ka gaya masa ko shi ne hadisan ba su inganta ba kar ka yi masa inkarin cewa babu shi a littafi na fatan fahimci abu yau asalin matsalar ke nan wa majmu'a ta uku kuma sune hadisan da aka ruwaito ba daga Ammar bin Yasir ba da kuma Abdullahi bin Umar ba amma sun karfafi ko wannan ko wannan amma waɗanda suke masu ingancin shine waɗancan da ya na farko din kamar da malamai da suka yi dirasar matsalar suka ambata ina da mun fahimci abu insha Allah yau dan haka shi yasa kun ga shi malam mai ahlari a nan sai ya ambaci daga cikin farillai tun yana magana farillai ne ya yi mana ishara zuwa ga cewa ya san waɗancan hadisai amma tun da akwai riwayar wannan hadisan na abdullahi bin umar a muwatsa muwatsa maliki ne asali kuma mazhabin malikiya ina fatan fahimci abu to shi yasa za ga cewa malaman malikiya sun ɗauki waɗannan hadisai ɗin kuma sun yi aiki da su duk da akwai rauni a cikin wato mafi yawa daga cikinsu shi yasa anan sai ya faɗi maskul yadaini ila alqu'aini shafar hannu zuwa wuyan hannu sai sa shi a cikin farilla karawa zuwa gwiwar hannu din zai zo mana sai sa shi a cikin sunna me dalili saboda wannan hadisan da suka zo akan zuwa wuyan hannu din su ne suka inganta wanda ya je can din bai inganta ba amma manhaba ta dauke shi sai suka sa shi a babin sunna haka nan kuma abin da ya shafi barbatul arzul ula yace bugun kasa na farko saboda shi ma shine inganta a wancan sai suka faɗi cewa bugun kasa na farko din nan shine farilla na biyun sunna ne a shekenan hatta a mazhabar malikiya idan kai zuwa wuyan hannu ya isa idan kai zuwa mai kai bugu daya shi ma kuma zai wadatar don barin wancan sunna din ba zai lalata maka taimako na fatan fahimce da abu yace wal fawru da gaggautawa mun san dai me ake nufi da shi ko mata kai aikin ka lokaci guda ma'ana ba tare da ka raba ba kada mutum yana taimama idan ya shafi ya buga kasar ya shafi hannunsa sai ya tsaya ya wani labarin ne wata hira ya ba da labari ko je ya yanka kaza ya dawo ko ya buɗe kofar gida ba ko ya zo sannan kuma ya zo sai ya shafi fuska wannan ba a yi aiki a fauri guda ɗaya ba yawa nufi wa dukulul waqti da kuma shigar lokaci lalle ba a yin ta sai lokaci ya shiga saboda akwai magana dama tsakanin malamai ita ma irin waccan shin taimama ana yin ta ne don me hmm ana taimama ne don ta zama a madadin alwala ka rasa yin alwala don haka za ka yi ta a matsayin ita ce alwalarka idan mutum ya alwala da me da me zai iya yi zai iya yin duk abin da ba a yin sa sai da tsarki ko yawwa zai sallah sawa'un farilla ko nafila zai dauki qur'ani ya karanta zai duk abubuwan da zai daidai ake bukatar tsarki to idan mutum ya taimama zai waɗannan abubuwan baki ɗaya ko kuwa iya wasu abubuwan aka halitta masa shi yasa suka magana cewa shin ita tana baka dama ne kai sallah ko ko ita ma tsarki ce magana ce mai zurfi ta malamai yau wasu malaman suna ganin cewa ai ita taimama tana baka dama ne kawai kai sallah daga ciki akwai mazhabar maliki abin da suke ɗaukar ki don haka in kai sallar farilla shikenan to kuma ba za ka yi taimamar ba sai lokacin farillar ya zo yau ba za ka ce bari in yi taimama sai in zauna a masallaci in jira lokacin sallah ya shiga ba a'a sai ka bari lokacin sallar ya shiga sai ka yi taimamar saboda ita a yadda suka ɗauka a nan ba daɗewa take ba kana yi kawai za ka yi amfani da za ka yi sai kuma ka tafi shikenan kuma ta ƙare shi yasa har suka faɗi cewa ba a yin farilla biyu da ita in kai farilla ɗaya ko da kana zaune ba ka yi wani abu da yake bata alwala ba misali ka yi sallar azahar ka ɗan makara ba ka yi ta da wuri ba ko saboda larurar tafiya ko makamancinsu sai zama cewa wajen uku da kwata kamar yanzu da uku da rabi misali a cikin sallah ko da wani abu uku da kwata kai azhar sai ka zauna a masallaci kana jiran a yi la'asar to in la'asar ta zo sai ka fita ka sake taimama sannan kai sallah ko da baka yi wani abu da ke warware maka alwala ba shine abin da suke nufi a cewa ba za a yi farilla guda biyu ba amma wasu malaman suna ganin a'a asalin taimama annabi sallallahu alaihi wasallam a rubutu hadisi daga gare shi yana cewa taimama ita ce tuhuru ko alwalar musulmi ko ya rasa ruwa shekara goma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya inganta shi yasa sai wasu ka ce don haka in mutum yana da taimama duk abin da zai yi da alwala zai yi kuma ba zan ba zancen a sai ya yi wata taimama duk lokacin wata farilla in dai har bai yi abin da ke warware masa alwala ba zai iya yin abin da wato ake yi da taimama ai da alwala ina fata mun fahimci abu to ina za mu tsaya ne na bi abin zai tafi da nisa ko yawwa yace wattisaluhu bis salati ya zama kuma taimamar tana haɗe da sallah ma'ana kada kai taimamar sai ka zauna ka jira lokacin sallah ko kuma a ce ba lokacin za ka yi sallah ba kada ka yi fara taimamar sai a lokacin za ka yi sallah kana gama shafe shafen don ka shafi hannu ka shafi fuska ko sai ka sai a ji ka duka mata sallah ma'ana kawai sai shiga cikin sallah abin da ake nufi kenan kada ya zama cewa wato ka bada tsakani ko lokaci tsakanin taimamar ka da sallah to mu bashi zuwa wannan za mu yi magana akan as-sa'idu nan gaba sai mu tashi daidai iya nan insha Allah Allah sa ana fahimta kuma ba a dai budewa wani lokacin aka kawo zance ya yawa wani ya rasa wanda zai dauka ko yawa to na kan kawo wannan ne ni gaskiya saboda amanar ilimi in ka kawo guda ɗayan bayan cewa wani ɗalibin ilimi ne zai koma bincike a wasu littafan zai ga kuma cewa akwai fa wata maganar babban da wannan akwai bukatar a gaya masa akwai wannan din wancan ma akwai da haka kada ka ga wani yayi wannan ko ka zarge shi dama mutum in ba mai karatu ba ne ya guji zargin wani akan ya aikata wani abu mu matsalar da muke fama da ita shine ba mun gama karance komai bane to amma sai mu ce mu abin da muka saba ana nan daga wani yayi wani abu wanda ba shi ba sai a ce dan me ka kawo sabon abu abin da ba sabai bane yana nan a cikin harkar karatu yawa amma yana da kyau bayanin sa lokacin da ake gaya wa mutane karatun ka kwantar da hankalinka ka ji cewa addinin nan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake daukar sa yawa akwai wannan akwai wannan akwai wannan in ka in akwai wanda za a ce maka duk wanda kai daidai ne akwai wanda kuma za a ce a ga wanda yake shine daidai saboda addinin ka ya gyaru kar kai abu kawai da ka tun da karatu ake wurin karatu ana bayyana al'amura yadda suke amma kuma a takaice za a ba mutum a dunkule iya abin da zai fahimta ina fata mu fahimci wannan to Allah sa mu ƙara ganewa kuma mu fahimci ilimi yadda yake kuma ya ƙara mana ilimin mai amfani kuma sannan mai zurfi sannan kuma mai amfani yawwa ba wanda za mu kasa amfani da shi ko kuma za mu wato karkata saboda shi ba Allah ya ƙara mana tsoronsa da koma zuwa gare shi kuma bisa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam na amfani da shi alaikum salam kamar yadda kake kwatantawa kamar ana farawa da hannu amma shi kuma alƙur'ani kamar yace kamar daga fuskar aka faro yayi wannan sabani ne shi ma na malamai akwai zaka yi ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya amma bin yasir ko kuma yadda yazo a cikin yadda aya ta zo da shi wasu na cewa ibda'u bima bada Allah ka fara da abin da Allah maka zai fara ambata dan haka ka fara shafar fuska sannan ka shafi hannu kasancewar haka yazo a cikin alqur'ani wasu kuma su ce a kai shafar hannu sannan ka shafi fuska amma yin sa yadda ya zo a ƙur'ani shi ne ya fi don kuma ya fi dacewa da yadda annabi sallallahu alaihi ya koya ma a ammar bin yasir Allah ya samu dace yau subhanallahi wa bihamdihi assalamu alaikum